السنة الصيف والشتاء القائل في محكم تنزيله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في حديثه الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تعالى واعلموا إن الله تعالى جعل فصل الشتاء فرصة كبيرة للمسلمين لكي يصوموا فيه النهار القصير ويقوموا فيه الليل الطويل فإنه يأخذ منه حوالي ساعتين تقريبا فيطول بذلك ويتميز هذا الفصل بكثرة الهواء والريح الشتاء ربيعة بالنسبة للمؤمن بأن الليل فيه طويل فيقومه بين يدي الله تبارك وتعالى راكئا وساجدا وتاليا للقرآن الكريم مسبحا مستغفرا للرحمن وأما نهاره فقصير ساعاته قليلة فيغتنمه المؤمن بالصيام وهو من أفضل الإبادات التي يتقرب الإنسان من خلالها إلى الله بعد الصلاة وكان أمر رضي الله عنه يتأحد رعيته ويستوصي بهم إذا جاء الشتاء فكان يوصيهم بالاستعداد للشتاء فيقول لهم إن الشتاء قد هبر وهو عدو فتأهبوا فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب سريع دخوله بعيد خروجه ذكره ابن رجب في كتابه لطائف المعارف فهو يتكلم عن الأمراض التي يمكن أن تقع في فصل الشتاء وخاصة للإنسان ذي المناعة الضعيفة والذي يكتسب المرض بسرعة وقيل عن علي رضي الله عنه اتقوا الشتاء اتقوا الشتاء في أوله وتعرضوا له في آخره يفعل بالأجساد كما يفعل بالأشجار يتساقط ورقها من شدة البر ويضعف ويحزل وتصيبه أمراض خطيرة ويروى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول كان يقول إذا جاء فصل الشتاء مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقتصر فيه النهار للصيام وكان عبيد الله بن عمر رضي الله عنه يقول إذا جاء فصل الشتاء يا أهل القرآن طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا وقصر نهاركم لصيامكم فصوموا انتهى كلامه رحمه الله أيها الإخوة الكرام إن من الناس من ينام ليله من دون قيام ولا استغفار ولا تلاوة ومنهم من كان في أماكن المعصية والفجور واللهو والفسق والضلال وكل هذا مما لا ينبغي ولا يليق للمسلم ولا للمؤمن فينبغي استقلال بهذه الفرصة التي أعطانا الله تعالى ورزقنا بها ولا نخسر هذه الأوقات فإنها فرصة ونعمة من الله تعالى رزقنا الله بها بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام إن من آداب الشتاء إسباغ الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط أخرجه مسلم bayan haka ‘yan uwa masu albarka kudubar mu ta yau tana magana ne akan falala da daraja da ladduba na lokacin sanyi a wannan juma'a ta mai albarka ta sha bakwai ga watan rajab hijira shekara ta 1446 har ila yau daidai da sha bakwai ga watan ɗaya watan januwari shekara ta 2025 miladiyya a wannan masallaci na umar bin khattab da ke wannan unguwa ta rafin albasa kofar wambai cikin garin bauchi kudiba ta fara da godiya wa allahu subhanahu wa ta'ala wadda cikin yadda ya tsara lokuta na cikin shekara ya tsara lokaci na zafi da lokaci na sanyi Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin Alƙur'ani ya ce ni ilafi ƙuraish ilafihim rihlata shita'i wa saif Allah maɗaukaki ya yi ni'ima wa ƙuraishawa wadda cikin wannan ni'ima Allah ya azurta su da zaman lafiya da kwanciyar hankali suna tafiya guda biyu ɗaya a lokacin sanyi ɗaya a lokacin zafi kuma cikin aminci da nutsuwa kuma kowa ya gansu ya ga mutanen haram mutanen makka yana girmama su wannan sura wasu daga cikin maluma ko na ce mafiya yawa daga cikin maluma suka ce tana da alaka da suran da ta zo kafinta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil yadda allahu subhanahu wa ta'ala ya halakar da waɗanda suka kawo hari wa ka'aba Allah ya halakar da su to sai ya zamanto Allah ya ce wannan ni'ima ce da aka yi na halakar da waɗanda suka kawo hari wa ɗakin ka'aba Allah ya yi wannan ni'ima ne ga ƙuraishawa Allah ya musu wannan ni'ima ce domin su zauna cikin kwanciyar hankali da nutsuwa su yi tafiye-tafiyensu na kasuwanci zuwa yaman zuwa ƙa'if da zuwa sauran gurare da suke zuwa a lokacin zafi ko a lokacin sanyi duk wanda ya gansu a faɗin duniya ya san abin da ya faru an nufi ɗakin ka'aba da ke garinsu da sharri allah kuma ya halakar da waɗanda suka nufa to waɗannan duk inda aka gansu a duniya za a girmama su za a ba su daraja lallai ina mai shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya kuma ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne yana faɗa cikin wani hadifinsa wadda tirmizi ya fitar ibn khuzaima ya inganta yake cewa wato lokacin sanyi lokaci ne ta ni'ima wadda ake azumtar lokacin sanyi din saboda lokaci ne da bai da tsayi yana da saukin azumta kuma bai da zafin rana tsira da amincin allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansa da kyautatawa har ya zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka kuduba take cewa ya koɗanda kuka yi imani ku ji tsoron allah maɗaukaki sa'annan kuma ku sani lallai lokacin sanyi da allah maɗaukaki ya sanya dama ce mai girma ga musulmi domin ya azumci wunin lokacin sanyi domin wunin ba wuni ba ne mai tsayi sa'annan kuma ya yi tsayuwan dare dare a lokacin sanyi yana da tsayi zai yi bacci ya tashi kuma ya yi sallar tsayuwan dare lallai a lokacin sanyi dare yana ɗiba daga wuni kamar kimanin awoyi guda biyu ko wani abu mai kama da haka sai ya zamanto ya ƙara tsayi wuni kuma ya zamanto ya ragu sa'annan wannan lokaci na sanyi ya shahara ya sanu ya bambanta da lokacin zafi da yawan iska da ake yi sa'annan kuma wannan lokaci na sanyi kamar yadda muka faɗa rabo ne ga mumini wadda dai tsayuwan dare ya tsaya gaba ga Allahu subhanahu wa ta'ala yana mai ruku'u yana mai sujjada bi ma'ana yana sallah kenan yana kuma karatun alkur'ani yana mai tasbihi yana mai neman gafaran Allah mai rahama sa'an nan kuma wuninsa gajere ne bai da tsayi awoyin ‘yan kaɗan ne sai a ribanci wannan wuni da azumi gashi babu zafi alhali azumi shine ibada mafi falala da ake samun kusantar zuwa wajen allahu subhanahu wa ta'ala da shi bayan sallah ‘yan uwana masu albarka sai umar ɗan khaddab ya kasance yana fadawa waɗanda yake jagoranta a lokacin sanyi yana musu wasiya da cewa ku shirya da lokacin sanyi lallai lokacin sanyi ya zo duk abin da lokacin sanyi yake bukata ku tanade shi domin shi wani lokaci ne kamar abokin gaba wadda yanayin yadda yake haifarwa jiki da shi na bushewa da tsagewa da wasu abubuwa makamantan haka saboda haka sai sai dina umar ya ce musu ku tanadi duk abin da ake bukata na kufi da safa da rigunan sanyi domin shi wani abu ne mai shigowa da sauri kuma mai ɗan jimawa bai fita ba ibn rajab ya ambaci wannan a littafin sa da ƙwa'iful ma'ari sai dina umar radiyallahu anhu yana nufin irin mutane waɗanda suke da saurin kamuwa da cututtuka musamman a lokacin sanyi akwai wadda garkuwan jikinsa bai da ƙarfi nan da nan cuta takan shiga jikinsa to irin waɗannan mutane sai ake jan hankalinsu a lokacin sanyi da su kula su ɗauki duk matakin da za su ɗauka domin ba da kariya kar wannan cuta ta samu ta riske su sa'an nan kuma akwai masu wasu irin cututtuka tsoffin cututtuka lokaci na sanyi wasu cututtukan sukan tashi alubin abi talib wasu maluma suka ce alubin abi talib yana cewa ku ji tsoron lokacin sanyi musamman a farkon lokacinsa saboda abinda yake haifarwa yana yi wa ɗan adam irin abin da yake wa bishiya bi ma'ana lokacin sanyi saboda iska yadda yake kadawa sai ya kasance ganye na bishiya faduwa yake saboda tsananin sanyi ya busar da shi ya zamanto bai da ƙarfi nan da nan sai ka ga ganyen bishiya yana fadowa daga jikin reshe na bishiya kuma inda nan sai cututtuka su haifu ga waɗannan abin da ya shafi bishiyoyi ko kuma jikin ɗan adam saboda yanayi na sanyi kamar yadda nan da nan idan iskan nan ya kada ya kada sai ka ga wani sawunsa yana tsagewa kaga fiska ya yi fari fat kaga mutane sun shiga hali irin na mura da makamantan irin waɗannan to duka yana ana iya samun irin wannan a lokacin sanyi an ruwaito daga abdullahi dan mas'ud allah shi ƙara masa yarda ya kasance yana cewa idan lokacin sanyi ya zo yana cewa lale marhaba da lokacin sanyi lokaci ne wadda a cikinsa ake saukar da albarka bi ma'ana ana saukar da albarka a ciki saboda tsayuwansa yakan yi tsayi daransa yakan yi tsayi sai a yi tsayuwan dare mai yawa sa'annan wuninsa yakan gajarta sai kuma ya kasance an amfana da shi wajen azumi sa'annan har ila yau abdullahi ɗan umar ya kasance yana cewa idan lokacin sanyi ya zo yana cewa ya ahalar ƙura'an ya kuma abuta alƙura'ani daranku ya yi tsayi domin ku yawaita karatun alƙura'ani daranku ya tsawaita ku ribance shi da karatun alƙura'ani sa'annan wuninku kuma ya gajarta ku ribance shi da azumi ‘yan uwana masu albarka’ lallai wannan dama da Allah ya ba mu muka riski irin wannan lokaci na sanyi wadda bai da zafi bai da tsayin wuni mai dare mai tsayi mu ribance shi da abin da ya shafi ibada mu yawaita sallori musamman a ƙarshen dare mutum zai yi bacci ya wadace shi ya kuma tashi ya ƙiyamun laili ya tashi ya tafi kasuwarsa ko wajen sana'a ba tare da yana jin kasala a jikinsa ba sa'an nan wuninsa kuma bai da tsayi kuma bai da zafin rana yana da sauƙin azumta saboda haka ‘yan uwana masu albarka muribanci wannan lokaci da tsayuwan dare da iskigifari da karatun alƙura'ani munisanci abinda wasu daga cikin mutane suke aikatawa sai ka tarda su duk da tsayi da lokacin sanyi ke da shi dare yana da tsayi amma sukan ɓata daransu a wajejen saɓon Allah a wajejen fajirci a wajejen wasanni a wajejen ɓata a wajejen fasikanci to wannan ba daidai ba ne idan mutum ya tara irin waɗannan a rayuwarsa to a ƙarshe rayuwar mutum za ta zamanto hujja a kansa ba hujja gare shi ba sai ya zamanto Allah ya masa uziri ya masa hanzari ya masa talala ya ba shi dukkan dama amma kuma ya lalata wannan dama ya yi shekaru mai yawa amma ya ɓata wajen fasikanci da lalata al'amura da kuma saɓon Allah da fajirci Allah ya tsare mu kuduma ta biyu ta fara da godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da yabo ga annabin mu annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi sa'an nan kuma kudubar take cewa lalle lokacin sanyi yana da ladduba daga cikin laddubansa abinda ake bukata ana son cika alola a lokacin sanyi tare da cewa akwai sanyi to ana so a cika alola lalle an karɓo hadithi daga abi huraira Allah shi ƙara masa yarda yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ya ce shin kuna so na nuna muku abinda zai zamanto sababin kankaran zunubai wajen Allah ya zamanto zunubanku suna tafiya Allah na kankare muku ya kuma daga darajanku sahabbai suka ce ya manzon Allah muna so ka nuna mana muna so ka amfanar da mu sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa to ku cika alolanku tare da cewa sanyi ake yi kuna ƙin ruwan sanyi saboda sanyin da ruwa yake da shi to amma ku cika alolanku ku kuma yawaita tattaki zuwa masallaci bi ma'ana kar sanyin ya sanya ku ku kusance ku ce za ku dinga salloli a gida a'a ku tashi ku ci fita cikin bargonku ku yi alola ku yi kiyamun laili ku yi witiri idan alfijir ya keto ku yi witiri ku yi rakatai alfajiri sa'annan kuma ku yi tattaki zuwa masallaci sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuma daga da jiran da sauraron sallah zuwa wata sallah din wannan shine ribadi kamar yadda imamu muslim ya fitar wannan hadisi saboda haka yan uwana masu albarka duk wanda Allah ya azurta shi ya iso ga irin wannan lokaci to fa lokaci ne mai albarka lokaci ne mai daraja lokaci ne mai kima da ya zama wajibi ga dukkan musulmi mumini ya ribanta da wannan lokaci kar ya lalata wannan lokaci ya tabbatar da mizaninsa na aikin alkhairi an rubuta masa abubuwa na alkhairi bisa ga wannan dama da Allah ya riske shi thumma alamu إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدا صلى الله بها عليه عشرا اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وأمر وأثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا فأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم بالبر والتقوى اللهم رد الأمن والسلامة في شمال نيجيريا اللهم رد الأمن والسلامة في شمال نيجيريا اللهم انصر وثبت رجال أمننا اللهم ثبتهم على الأعداء اللهم انصرهم على الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله